sai ji mu bashi sai ƙara nan bauchi wanda zai mana fasara sai ji bashir sai ƙara nan bauchi bismillah rahmatullahi wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا يسأل حميم حميما آه رانا القيامة ولا يسأل حميم حميما saboda tsananin tashin hankali da za a shiga tsayuwa da za a yi shekara dubu hamsin kamar yadda ayar da muka karanta jiya ta gaya mana cewa fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana to bayan an yi ash-shafa'atul kubra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya nemi shi ta wurin Allah an ce masa sal tuta ishfa tushaffa to a lokacin ma fa wato tsawon yanayin wurin ya wuce duk yadda ake tsammani alkur'ani ubangiji yana gaya mana anan cewa rannan yadda aka saba a duniya idan aboki na kud da kud ya gamu da aboki na kud da kud wato hamim ana nufin aboki da kuka shaku dare da rana ba ku rabuwa ko kun rabu ma jikunan ku ne ke rabuwa amma zuciyan ku ba su rabu ba shi zaki sadiqun hamim wato aboki na kud da kud shi yasa ba ce sadiq din ba ma aka ce kawai hamimun hamiman wato a ka'ida in ka gamu da aboki wanda ku shaku kud da kud ko dangi wanda ku shaku kud da kud ko dan uwa haka za ka tambaye shi ya ka kwana lafiya ina gajiya ya iyalan sun tashi lafiya da sauransu to Allah yana cewa anan wurin ranar alkiyama yadda aka saba wayan gari a gaisa da safe ina kwana ina gajiya ya aka waye gari ranar alkiyama wani mutum rannan kam wala yasalu hamimun hamima ba aboki na kudda kud masoyi da zai ga masoyinsa ya ma ko yana ganin sa ma ba zai ce masa ya kawai gari ba wane shi saboda tashin hankalin da ke ciki ya wuce tunanin cewa ya ga wani masoyi ولا يسأل هميم هميما
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه كما أنت بأك تعاه to ta yi wataƙila da aka waye garin bai ga abokin bane shi yasa bai tambaye shi ya kwana ba tashin irin wannan wuri yana fassara wannan wurare a hadisi yana cewa in an yi tashin alkiyama saboda tsaban firgicewa da za a yi za a tashi ba riguna duk gashinsu ya koma duk inda aka taɓa yanke nama a jikinsu ko da na kaciya ne ya koma har umar na aisha ta ce har sallah a tashi mutane ba riguna a jikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma ya kula ya ga dan uwansa ya gane yana da riga ko bai da shi ai ba mai wannan lokacin ba wai ba a ga junan ba an ga junan amma firgicewan da aka shiga ne ya wuce a iya tambayan juna ya aka wayi gari ya ya wuce a tambayi juna ya wane ya lafiyanka da sauransu yubassarunahum sun ga juna ba wai basu ga juna ba mai su masoyan wato su a, a shi Hamim ya ga Hamim dan uwansa amma bai iya tambayarsa ba yawaddul mujrimu a, a rannan wato mujrimu kafiri wanda ya kafircewa musulunci ya kafircewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ko na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko na zamanin kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko duk inda kafiri yake shine mujrimi da yafi kowane mujrimi zama mujrimi shi kafiri sannan kuma a mujriman ma a cikin musulmi aka samu wani wanda laifukansa sun masa yawa to amma dai nan tafi magana akan kafiri din tunda shine babban mujrimi wanda ba kaman sa amma musulmin ma wanda ya tara laifuka Allah ya kiyaye bai samu mai ceto ba to shi ma wannan aya za ta yi aiki akan shi yawaddul mujrimu a rannan mai laifi wato kafiri kenan ko wanda ya tara laifuka suka masa yawa bai tuba ba yawon mujimu lau yaftadi min azabi yau izin bibani zai so ina ma a ce zai fanshi kanshi daga azaban wannan rana mai girma rana alkiyama da 'ya'yansa ina ma zai so a ce ya mika 'ya'yansa a ce to an fansar da shi a ce to za a kona kai ce to yanzu in na mika 'ya'yana za a bar ni a ce eh ya mika duk 'ya'yan da ya haifa ya ce ga suna a kona ni dai in samu in tsira zai so a ce haka amma ba zai samu ba
وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي ba kawai ‘ya'yansa ba sai aka ce to a watakila in ya miƙa ‘ya'yansa yana takama cewa ai matarsa tana nan zai sake haifan waɗansu ‘ya'ya ko ko ba zai sake haifa ba misali in ya miƙa ‘ya'yan a in dai ya tsira matarsa ta tsira a sake samun aihuwa watakila haifan su ‘ya'ya tunda matar ai ta tafi ‘ya'yan farko da aka miƙa ko to sai aka ce a'a wa sahibatihi wa wa sahibatihi wa akihi cewa matarsa ma zai miƙa ta wacce take haifan masa ‘ya'yan ma zai miƙa ta in ya so samu ya haɗa da ‘ya'yan da matan duk ya miƙa a sa a wuta shi ya tsira wa fasilatihi allati tuwihi da danginsa na kusa wanda ya rassantu daga su wato shi za ake kiransu fasila wato fassala anhum daga jikinsu ne shi ya rassantu misali iyaye ah, kawunai baffanni da sauransu kamar yadda ayoyin cikin surorin gaba za su faɗa cewa yau yau mai firul mar'u min akihi wa ummihi wa abi- wa bani wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma zai sha'anin yugnihi ranar alkiyama ranar ne mutum zai rika gudun dan uwansa in ya ga dan uwansa ya ruga a guje ya gudu bai so ma ya- ya gan shi yana gudun babarsa yana gudun babansa wa ummihi wa abihi yana gudun matarsa yana gudun yayansa wa sahibatihi wa banihi Wa- ah, ah, liku- ah, saboda me da kullum ri'in minhu yawma zai sha'anin yugunihi saboda da iyayen nan da yan uwan nan da yayan nan kowa abin da yake gabansa ya ishe shi ya shagaltar da shi bai da lokacin kuma tunawa yana da uba ko na da ɗa ko na da wani saboda mummunan tashin hankali da za a shiga ran nan Ah, wa sahibatihi wa banihi ya miƙa ya wa sahibatihi wa akihi ya miƙa matarsa ta auren ma ya hada da 'ya'yan matar da ta haifa masa 'ya'yan ma in an ce kamar an bata za ta sake haifan waɗansu 'ya'ya a ya ce to zai miƙa ta da 'ya'yan duka a ƙona shi ya tsira da ɗan uwansa in yana da wasu 'yan wasu ya ce to ai in ya miƙa matarsa da 'ya'yansa in har ɗan uwansa na nan ɗan uwan ya aihu ai ya haifan masa ɗakin domin ɗan ɗan uwanka ɗan u- ɗanka ne ɗan ɗan uwanka ɗanka ne kana iya gori a kansa ɗanka ne na cikinka to da haka sai ce a miƙa ɗan uwansa ma da matar da ɗan uwan duk a miƙa a sa wuta wa sahibati wa akihi wa wa fasilati allati tuwi da danginsa waɗanda ya rassantu daga su wato iyaye kenan uwa da uba nan ba faɗe su ba amma an faɗe su a cikin surorin gaba kamar yadda muka faɗi cewa wa ummihi wa abihi tunda daga su ne ya rassantu Ah, in- wato nan shi- wa fasilati allati tuwi danginsa wanda su suke rungume shi wato su ne danginsa wanda suka kewaye shi ta ko ta ina wato ya zama bai da dangi kenan Ah, ba wannan kadai ba man filar da jami'an sun yunjihi da zai so a ce dukkan mutanen da suke duniya a ce kayansa ne nasa ne to zai so a ce ya mika su in ya so ya yi zaman kadaici ba wani dan adam a duniya ba wani dan adam a ko ina ma sai shi kadai ba zai damu da kadaicin ba inda za a kona su shi ya tsira ya yadda ya ta zaman kadaici din man fil ardi jami'an summa yunjihi inda har hakan zai tsiratar da shi daga wuta Allah ya kiyaye mu
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
كلا إنها لذا نزاعة للشوى تدعو من البر وتولي وجمع فأوئي إن لسان خلق هلوعا cewa kalla ko kusa duk yadda kake ɗaukan abin a zuciyarka kai mai sauraro ya wuce nan shine ma'anan kalla ko kusa wato inda ka yana kaddara to ya mutum zai guji ƴaƴansa ya ce a sa su a wuta ya mutum zai ce a sa iyayensa a wuta ya mutum zai ce a sa ƴan uwan shi a wuta ya mutum zai ce a sa dukkan duniya a wuta shi ya tsira ya za a yi a yi haka ya za a yi Allah ce kalla abin ya wuce yadda kake tunani innaha wato abin da zai gani a lahiran ya- ya faɗi haka laza wuta zai gani mai ci balbal shine ma'anar laza wato narumta ta talazza wuta ce wacce take ci balbal bal tana ci tana tashi innaha lazza nazza'atul lishawa wuta ce wacce take kwaye naman kai ta ɗaye shi Ah, ta dumanar bara wata walla tana kiran duk wanda ya bada baya ya juya ya tafi wato tana kira ya kafir ilayya ilayya ya kafir ilayya ilayya ya munafik kafiri zo nan munafiki kai ma zo nan ku zo ku shiga basu da makoma sai nan ta dumanar bara wata walla wa jama'a fa'au'a ah, wanda ya tara dukiya sannan ya ƙi fitar mata da zakka wato ya tara ya yi dukiyarsa jaka-jaka wato fa'au'a kamar ya sa su cikin konso haka ko cikin wani abin ɓoyewa fa'au'a wa jama'a fa'au'a inna linsana
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا al'amarin tashin alkiyama al'amari ne mai tashin hankali kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa idan an zo hisabi wato bayan yi a shafa'atul kubra din ma in an zo ana hisabi an sa mutane su yi layi ana musu hisabi yana kissanta kissan wato tare da jalalar wurin duk da haka akwai jamala wato akwai rahama kuma na Allah duk da haka shi Allah duk inda jalalarsa take da zafi to zai kawo jamala kuma a wurin saboda ya dan sawwaki ana kissan wani bawan Allah wanda zai zo da kayan aikinsa in an zo masa hisabi bai da komai sai kayan zunubi zalla wato yana da kayan zunubi yana da kayan alhaki shi na farko wanda za a zo nasa yana da kayan zunubi yana da kayan lada idan aka zo aka auna sai a samu sun yi daidai to idan suka yi daidai dama a ka'ida da a ce kayan ladan ya yi overweighing na zunubin ne ko da da guda ɗaya ne to da sai a yafe zunubin ya tafi aljanna idan kuma na zunubin ya yi overweighing na ladan ko da da guda ɗaya ne sai a kai shi wuta a ƙona zunubin sannan a fito da shi a masa wanka a kai shi aljanna to amma in ya zama ya yi daidai to sai nasa ya zama ya yi daidai sai Allah ya ce masa to ka gani yanzu gashi ya yi daidai yanzu ya za a yi kenan kar ka ce ba a baka dama ba ka je ka nema in za ka samu wani wanda zai taimaka ma koda da lada ɗaya ne in dai ladan ya overweighing alhakin to sai a yafi alhakin sai ka shiga aljanna to sai ya je layi yana tambaya duk wanda zai samu yana tambaya sai su ce masa a gara kai ma an maka hisabi ka san inda ka tsaya mu ba mu iso ba ma muna kan layi Allah ba da sa'a sai ya wuce gaba in ya samu wannan wannan ma ce masa ai Allah ba da sa wallahi gara kai ka san ma inda ka tsaya an auna har ya zo kan wani ya same shi kuma tarin zunubin ne ba iyaka sai ladan kwaya ɗaya tak yana zuwa kansa sai ce masa to ka gani gaskiya ni tun ba auna ba ma na san cewa wannan zunubin zai overweighing wannan ladan kwaya ɗaya da haka maimakon mu yi biyu babu tunda kai ɗaya kake nema ɗauki guda ɗayan nan ka tafi da shi to sai ya je da guda ɗayan nan in ya je sai ya ɗaura kan ladansa da ya ɗaura sai ladan ya rinjaye zunubi da ladan ya rinjaye zunubi sai Allah ce to shikenan a bashi takardansa na shiga aljanna sai a rubuta takarda sai a bashi idan an bai takardan sai a ce an baka ceton mutum ɗaya shikenan sai je ya kira wancan wanda ya bashi lada guda ɗaya ya ce ka zo an samu ta faɗo sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kama ni su shiga aljanna to wannan haka ne ya nuna mana ashe ko ya jalala ya jalala akwai rahama kuma tana nan tana ratsawa wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi shin wai hisabin nan kan Allah da kansa zai yi ne ko zai wakkala wani ne ya ce Allah da kansa zai yi ya ce me zaka tambaya sai sahabin yayi dariya ya ji daɗi ya murna sai annabi zai ce me zaka tambaya sai ce ai na san Allah karimi ne in dai karimi ne zai abu da kansa ba zai bi kwakwafi ba amma in wani wakkala to wani sai ya cika aiki zai ce lallai sai an yi ai tunda mai gida yace ayi duka to sai an yi duka in wani aka wakkala zai tabbatar da ya cika aiki amma karimi ba halin sa ne bibbi ko ba shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man nuqishal hisaba uzziba duk wanda aka wai hisabi item by item wato kowane aiki guda ɗaya aka daga aka zazzage aka nuna aka ajiye aka daga aka daga annabi yace sai an masa an masa azaba dole duk wanda aka wai hisabi aka bi diddigi diddigi detailed wato account wato hisabi aka masa tsalla dalla ba abin da zana shi zuwa wuta kowaye sai umaru na ta ce ya rasulullah ga alqur'ani Allah yana cewa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruran wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama wannan zai samu hisabi mai sauki kuma za masa hisabi mai sauki zai koma wajen iyalansa yana mai farin ciki to wannan ya zai da wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya aisha haza ya'ni al-ard wato wannan yana nufin wato displayin kaya a buɗe a ce wannan kayan waya kayan wani ne to a wuce da su wannan kayan waya kayan wani ne ba sai an buɗe ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ba amma an buɗe ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya misali buɗewa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya fa idan ka zo duniya ka shekara hamsin Allah ɗibi shekarun hamsin nan ya fara auna su a matakin hisabi na mizani awa awa minti minti sakan sakan waye zai kai labari waye zai kai labari sannan a ɗibi abin da ka ci da wanda ka sha da wanda ka wato numfashi ma in kai na sabo ne idan wani abu ka tsotsa na sabo in wani abu ka taba na sabo a bi diddigi ɗaya bayan ɗaya awoyi minti minti ba zai kai labari to kaga man nuqisha hisaba uzziba kenan duk wanda aka yi hisabi filla filla dole sai ya je wuta Allah ya kiyaye mu ah fala is kalla inna lazi nazatul lishawi tad'u manar barata walle wa jama'a fawe innal insana khuliqa halu'a sani dan adam Allah ya halicce shi ne halu'an mai saurin raki in abin raki ya samu mai saurin rowa in abin daɗi ya samu shine ma'anan halu'an shi yasa ayoyi guda biyu na gaba suna fassara ma'anan halu'an din ne me ma'anan halu'an kamar an tambaya sai ce idza masau sharru jazu'an wa idza masau alkhairu manu'an shine ma'anan halu'an kenan a wato idan sharri ya same shi yana da saurin raki maza maza zaka ji ya shiga raki yana ihu wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah in bala'i ya same shi idza masa alkhairu jazu'an amma idan sharri ya same shi zai ta boyewa misali zaka ga dan adam misali in wani abu na masifa ya same shi ko na tauyewan dukiya ko na wani hatsari ko na rushewan gidaje ko wani abu duk makwabta sai sun ji labari kowa sai an gaya wallahi kun ji abin da ya same ni to wallahi to Allah kiyaye gaba Allah kiyaye gaba Allah kyauta amma idan kuɗi ya samu masu yawa a ce ba wanda ya san ya samu kuɗi nan to shiru zai yi ba mai sani cikin makwabta ba mai sani zai shiga cikin gida ya adana su in makwabta suna koka talauci ya taya su kokawa in suna koka wahala ya taya su kokawa amma wannan tun da ya samu a hankali zai rika cirewa ba zai ce Allah ya mini ni'ima ya bani kuɗi da yawa ku taya ni godiya wa Allah ba amma in bala'i ya zama shi ce ku taya ni kuka wa Allah ku taya ni ina kai kai karan Allah wurin ku kusan cewa ya mun kaza ya mun kaza jiya ma wallahi bayan bala'in da ya same ni wancan satin wani ma ya same ni jiya kaji zai ta kai kukan Allah wannan amma in Allah ya same shi bai koka wa jama'a yace daɗi ya zama ku zo mu ci tare a in bala'i ne zama ce ku zo ku taya ni jaje to shine idza masawul khairu manu'an in Allah ya same shi yana da rowa ba zai bayar ba ba zai ma